وأن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا الأولين يعلموا أوزارهم كاملة يوم القيامة ويوم الذين يكذبونهم وغيرهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادرنا بهذا المعبري والتعرف من عدة الله بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake da wannan rana mai albarka ranar asabar 24 ga watan ramadana shekara ta 1444 daga hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da wato sha biyar ga watan april shekara ta dubu daya dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna cikin wannan sura ta suratun nahali a za mu tashi muna cikin waɗannan ayoyi guda biyu wanda suke magana akan girman kai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la jarama wato lallai hakan tabbatacce ne gaskiya ne annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da suke boyewa ya san abin da suke bayyanawa wa innahu la yuhibbul mustakbirin Allah tabaaraka wa ta'ala baya son masu girman kai abin da ya shafi girman kai mummunan aiki ne bal yu'aqibuhum Allah tabaaraka wa ta'ala zai musu iqaba to zai musu sakayya na azaba saboda girman kai da suka yi ai al mustakbiruna humul kuffar masu girman kai anan su ne kafurai al kibru wat takabbur wal istikbar shi yace akwai abubuwa guda uku akwai kibiru akwai takabburu akwai istikbar na farko idan an ce al mutakabbiru shine man yara nafsahu kabiran ala ghairihi bi haqqin aw bi kadhibin duk wanda yake ganin kansa shi babba ne akan wani akan yafi mutane da gaskiya ne yafi sun ko bai fi su ba to wannan shi yake kira mutakabbir a wa ammal kibiru amma abin da ake nufi kibiru fa rubbama yakunu bi haqqin wa bi ghairi haqqin da yawa zai iya zamanto da gaske ne yayi girman kan ko ba da gaske bane girman kan ana kiransa kibiru amma yance istikbar ko takabbur wato istikbar yana nufin a takabbur bi shay'in kadhibin wato mutum yayi girman kai amma kan ƙarya abin da yake girman kai kai ba gaskiya bane shi ba komai bane shi ba kowa bane kawai dai kan ne yake dagawa ba wani abu da yake da shi da ya kamata ya girman kai a kai to sai ya kira wannan istikbar to saboda haka Allah ya kira cewa waɗannan kafirai suna ainihin istikbar wato mustakbirin ne suna irin wannan wato girman kai ba tare da haƙƙi ba tare da gaskiya ba al istikbaru la yakunu haqqan wato shi istikbari ba zamantowa da gaskiya lamma kana al kibru rubbama kana haqqan wa ghairi haqqin tunda shi kibiru zai iya zamantowa da haƙƙi ko ba da haƙƙi ba amma shi istikbar ba zaman to haka alkibiru alal mutakabbiru sadaka saboda girman kai akan mai girman kai sadaka ne kamar yadda ya zo a asari cewa duba liman tawada shi gairi munqata munqisa aljanna ta yi farin ciki da duk wanda ya kaskantar da kai in dai ba wurin da za a walakanta shi ba sannan girman kai ga mai girman kai sadaka ne ya zo a asari cewa Allah tabaraka wa ta'ala na kin mutane guda uku amma cikin ukun akwai ukun da ya fiki na farko Allah tabaraka wata'ala yana kin fasiki amma ya fi kin tsoho mai fasikanci da dai kenan na biyu Allah yana kin bakhil marowaci amma Allah ya fi kin mawadaci mai rowa Allah ya fi kin wannan na uku Allah yana kin mutakabbir wato mai girman kai amma Allah ya fi kin matsiyaci ko matalauci mai girman kai shi bai da komai sai daga kai sai girman kai to Allah ya fi kin wannan sannan Allah yana son mutane uku amma ya fi son uku sonsa da uku ya fi tsanani na farko Allah yana son mai tsoron Allah ta tsaye amma Allah ya fi son saurayi matashi ne tsoron Allah saboda kaɗan ne za ka samu matasa a cikin shekarun ƙuruciya suna tsoron Allah za ga shekaru ne da an tafi kaza an tafi kaza ana dai cikin rayuwar da ba ma a san wani irin rayuwa ke ciki ba sai lokacin ya wuce ai na dama ina lokacin ƙuruciya ya laita shababu ya udi yoman fa akhbiru bima fa'ala al-mashibu hai zaman to kamar yadda wani yake fada ina samartaka ina matasantaka lokacin da nake saurayi ina ma zai dawo ya zo in bashi labari da abun da hurhura ya mini jiki ya yi rauni tsufa ya zo to Allah tabaraka taala na son mai tsoron Allah amma idan tsoron Allah ya zama a jikin saurayi matashi to Allah ya fi son wannan saboda kaɗan ne zaka samu matasa masu tsoron Allah wanda suke biyayya wa Allah tabaraka taala da yawa matasa zaka same cikin shiririta ne ba su san ma me rayuwa yake ciki ba kuma suna cikin lokacin da ya fi tsada a rayuwarsu saboda lokacin da ya fi tsada a rayuwar mutum shine lokacin samartaka lokaci ne duk abin da in mutum yana matashi duk abin da ka dasa masa zai tsira in kai niyya ka kafa shi ya zama mutumin kirki to zai zama mutumin kirki in karatu ne zai iya kwana yana karatu ko zai jawo yi yawa yana karatu idan ibada ne zai iya yi in duk aikin alkhairin da zaka ɗora shi a kai to zai yi kokari ya tsaya kan wannan haka kuma idan aikin banza ne ka ɗora shi aka yana matashi to zai fi ƙoƙari akan wanda ba wannan shekaru yake ba ba zai iya ƙoƙarin aikin banza kamar yadda shi zai yi ba zai iya tafiya daga nan har in gaba da mil uku ne ma da kafa saboda ya je kan wani ainihin aikin shashanci zai iya zuwa saboda yana cikin lokaci na ƙuruciya saboda haka tsoron Allah a wurin matashi Allah ya fi son wannan na biyu as-sakhiyu Allah yana son mai kyauta amma kyautan ya zamanto a wurin wato wanda baya da shi Allah ya son haka kai ga kanan talaka ne amma kana kyauta wancan kan dama yana da shi dole ne ya bayar to amma wanda baya da shi ya zama yana yi to Allah tabaraka wataala ya fi son wannan wato ya fi burge Allah tabaraka wataala sannan abu na uku wanda Allah ya fi yana son mai tawazu mai kaskantar da kai wanda baya girman kai sannan Allah ya fi so a wurin mawadaci in ya zama mawadaci ne wanda ya kamata a ce ya yi girman kai saboda abin da yake da shi ke gani yana da wani abu a hannunsa amma sai ya kaskantar da kai to Allah tabaraka wata'ala ya fi son wannan tare da wadatansa amma baya girman kai yana kaskantar da kai waɗannan mutane guda uku kenan na farko wanda Allah yake ki da waɗanda ya fi ki da mutane uku waɗanda Allah ya fi so da waɗanda ya fi so bayan wannan sai na Umar bin Khattab Allah ya kara masa yadda a cikin tawazu da ake nuna cewa muminai siffarsu ne na rashin girman kai yana ainihin khalifa a matsayinsa na shugaban ƙasa na al'ummar musulmi gaba ɗaya na duniya zai je ƙasar sham tafiyan da zai sham tare da bawansa ne bawan zai rike masa linzami na doki a yi tafiyan tare sai ce to ba zai yiwu ba daga nan ka ringa rike linzami har aje sham sai dai mu ringa karbe karbe idan ka hau kan dokin idan na hau kan doki na tafi kaman mil uku kana rike da linzami muna tafiya idan an je wannan mil uku sai in sauka sai kai kuma ka hau a matsayin sa na khadimin sa bawan sa bawan sai ya hau sai na marma sai ya rike masa linzami ai tafiyan mil uku fil haka aka ringa tafiya an zo shiga gari garin da za a je gwamnansa ya shirya masu tarba garin kuma kafin a shiga sham akwai ruwa lokacin saukan sai na umar yayi bawa zai hau shikenan sai na umar sai ya sauka yace ka hau yace ya yace a ka hau bawa ya hau sai na umar za a shiga ruwa sai ya tira takalmansa sai ya sa a hamata haka sai ya ringa fatal fatal cikin ruwa yana rike da linzami doki bawa yana kan doki wanda yake gwamna a wannan lokaci ana kiransa Abu Ubaidah bin Jarrah ya fito ya tafi sai na wani ce kai mutane za su yi ta magana a kai kana halifa irin wannan tabon kana shiga ka rike takalma hamata bawa na kan doki ya ce don Allah a kada ya haka ya ce a ai Allah ya riga girmama mu da musulunci mun riga mun samu girma da musulunci saboda haka ba mu da bukatan duk abin da mutane za su faɗa ba zai dame mu ba girman da Allah ya girma da musulunci ya isa kowane girma saboda haka wannan abun ba kaskanci bane adalci ne tunda lokacin hawansa ne shikenan sai in ja shi ya hau har a gama wannan taku da za a yi iya wurin hawansa ta kuma sai na Umar ya shigo waɗanda suke kafirai a Sham a lokacin da musulunci suka yi ta mamakin makarimul akalaki na musulunci irin kyan hali na musulunci a ce shugaban ƙasa gaba ɗaya gashi yana jan bawansa akan doki shi yana ƙasa wannan ayi kyan halin yayi girma ƙwarai da gaske me ya jawo haka saboda karɓe karɓe da ake yanzu lokacin hawan shi bawan nasa ne bayan wannan sayyidina Hussein ibn Aliyu Allah ya ƙara masa yadda dan sayyidina Ali wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar Husaini sayyida shababi alil janna Hassan da Husaini sune shugabannin samarin aljanna shi wannan Husainin wata rana ya zo zai wuce sai miskinai kamar almajirai hakan nan sai suka kira shi suna maciya suna cin abincinsu da suka yi bara wasu karyayyun masosi ne masa hakan nan suna ci sai suka masa bismillah sai ce ai Allah baya son masu girman kai sai ya sauko sai aka ci abincin tare da shi ya zauna ya ci tare da su irin abincinsu na bara wanda dai ba abinci bane wanda abin nan amma saboda Allah ba son masu girman kai ce sai ya sauko sai suka ci abinci tare da su da suka ci sai ya ce to tunda kun gaice ni liyafar ku ni ma ku zo mu je gidana ai liyafa shikenan sai suka bi sai da Husaini aka je gidansa ya kawo musu liyafa abinci sosai abubuwan sha abubuwan shaye-shaye da sauransu duka ya kawo musu aka yi liyafa kuma ya bi su da kyaututtuka ya ce to saboda Allah baya son masu girman kai shi yasa da suka masa bismillah bai girman kai ba ya zauna ya ci tare da su sannan shi ma ya kawo su gidansa aka yi liyafa tare da su to saboda haka ainihin ake so mutum ya zama kada ya zama mai girman kai ya zama mai kaskantar da kai saboda Allah baya son masu girman kai alkibiru man yara nafsahu azam min ghairihi shi girman kai shine mutum ya ringa ganin yafi wani duk lokacin da yake ganin kasuwani da shi kenan ka zama mai girman kai kuma shi fifiko a ba ainihin da yadda kake tsammani ba ne a Allah tabaraka wa ta'ala ya ɓoye inna karamakum inda Allah ya taqakum ba babbar riga ba ne ko kuma ba karatu ba ne ba duk wannan ba su ba ne a tsoron Allah shine wanda ya fi girma a wurin Allah saboda haka zaka iya ganin kaman kai ne ka fi girma amma alhali baka sani ba wanda yake renawan ya fi ka matsayi ya fi ka girma a wurin Allah tabaraka wa ta'ala to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man takabbara wadahu Allah wa man tawada lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kaskantar da kai Allah tabaaraka wa ta'ala sai ya daga shi wato Allah ya girmama shi saboda kaskantar da kai da yayi sai Allah ya daukaka shi wanda kuma yayi girman kai yana ganin shi wani ne yayi girman kai to shi kuma Allah tabaaraka wa ta'ala sai ya kaskanta shi saboda wannan girman kai da ya yi bayan wannan an zala salatu ne ce larikul janna man kana fi kalbihi mithqala dharratin min al-kibr mithqala dharratin min al-kibr wato wanda a cikin zuciyarsa akwai misalin kwayan zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba saboda al'umma su kiyaye girman kai al-kibr ridai Allah zai ce wato girman kai girma mayafinsa ne duk wanda yace zai ja mayafin Allah ya lullubu da shi to shi kenan kuma ya fada halaka saboda haka cewa ya zo wato a Allahu ya shirin mutakabbiri na yawmal kiyamati amsalu zarri wanda suke girman kai Allah zai tashe shi ran tashin kiyama misalin ƙwayan zarra suna nan bici a ƙasa a tadawhum nasu bi aqdamihim jaza'an likibarihim kowa zai ringa taka su da takalmi suna can ƙasa ba a ganin su ma ana tattaka su sakamakon girman kayan da suka yi da kuna ji ko manya ne to ga shi duk yau wanda kuke ganin kun rena su su ci gaba da taka ku haka za a ci gaba da taka su saboda sakamakon girman kai da suka yi wannan shine abin da ya shafi wannan aya wacce take da alaka da ayan jiya kan abin da ya shafi girman kai saboda haka abu na gaba Allah tabaraka wa ta'ala ce wa iza qila lahum ma za anzala rabbukum ala muhammad qalu asadir al-awwalin wannan aya malaman tafsiri sun yi maganganu akan menene dalilin saukan waɗannan ayoyi akwai na gaba wanda idan an tambayi muminai da Allah ya tabbata su yi khairan alkhairi ne su kuma kafirai su ce asadirul awwalin abin da ya faru baki da suke shigowa garin makka idan za su shigo to suna tambayan duk wanda suka gamu da shi tsakanin musulmai da kafurai sun ji cewa akwai wani a garin nan da ya zo da wani abu yana cewa shi annabi ne to me aka saukar masa idan sun haɗu da musulmai sai ce musu khairan alkhairi ake saukar masa na alkur'ani idan sun haɗu da kafurai sai ce a ai tatsuniya ne na irin mutanen farko ya zo da shi wasu malaman tafsiri suka ce to shine dalilin saukan wannan aya wasu suka ce a akwai Nadir ibn Harith babban kafiri ne a garin Makka idan manzo Allah sallallahu alaihi yana karanta Qur'ani sai ce ai wannan tatsuniya mutanen farko ne shi ma bai zai nemo sai ya tafi kasar Rome da irin kasar Sham sai je ya ɗauko ya ɗauko ya ɗauko jaridunsu da takardu da suka yi maganar labaran magabata sai ya ɗauko idan ya ɗauko sai zo shi ma yana karantawa labaran tatsuniyoyi ce to ai shi ma gashi irin abin da manzo Allah ke karantawa shi ma gashi yana karantawa saboda haka Allah tabaraka ta'ala ce za ki lahum idan aka ga waɗannan kafurai ma za anzala rabbukum menene ubangijinku ya saukar ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bai ubangijin ku ya saukarwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam qalu sai kaji suna cewa asadirul awwalin tatsuniyoyi ne na mutanen farko shine abin da Allah ya saukar masa a li yahmilu aqibata amri aw zarahum sun faɗi haka abin da zai zama ƙarshen lamari za su ɗauki zunubansu kamila cikakkun zunubi me yasa zunubin zai zama to cikakke saboda ba su da mukaffiratu zunubi akwai abubuwan da suke kankare zunubai muminai idan sun yi zunubi suna da mukaffiratu zunubi abubuwan da suke kankare zunubi idan sun yi sai Allah ya kankare mu zunuban su sai zunuban su ba zai zama to auzaran kamila ba cikakku ba za su zama to an rage su daga cikin abubuwan da suke kankare zunubai mukaffiratu zunubi akwai faɗin la ilaha illallah yana yana daga cikin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mukaffiratu zunubi saboda wata rana sai na rasulullah sallallahu Allah ya masa wahayi cewa diyatul kalbi zai zo ya musulunta ana nan ana nan sai diyatu ya mazo to manzo Allah yana tare cikin sahabbai sai ya hango diyatu yana zuwa sai ce to fa sai ki kada diyatu ya shigo sahabbai su masa wani abu in sun masa wani abu ya toshe masa zuciyarsa gabarin karban musulunci ya ce ya fasa saboda diyatu yana ainihin munanan abubuwa tsakaninsa da sahabbai kafin musuluntansa. To da ya kullo, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai cire mayashinsa sai ya shimfida musa. Da ya iso sai manzo Allah ce diya ta zauna a nan. Sahabbai da suka ga manzo Allah ya shimfida masa mayashi suka ce lallai akwai babban labari. Shi kuma da ya zo, manzo Allah ce ya zauna sai ce ma akrama hadal khalq. Abun mamaki, irin wannan mamakin can hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai nade mayashin sai ya sumbanci mayashin sai manna shi a jikin kirjinsa yace wannan abun mamaki a ce mutum ya zo ba musulmi bane amma kana shimfida masa mayafinka akan ya zo ya zauna a kai sai ce kai ka sanar da ni menene musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa ya faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya fada da ya kalmar shahada sai fara kuka yana ta kuka yana ta kuka manzala ya ce ah da kana ba musulmi ba to yanzu ka musulunta me kuma na kuka sai ya ce akwai abin da ya sa yake kuka ina da wani zunubi ne da yake tunanin Allah ba zai gafe masa ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene wannan zunubi naka haka sai ce ka san ina cikin larabawa kuma su larabawa ba sa son ‘ya'ya mata, shi yasa Allah ya ba da labarin su, iza bushira adun bil unsa, dalla waje hu muswaddin wa kazim. Don auka ba labari ɗayan su aka masa albishira haifa masa ya mace, sai ya turmu da fiska yana ainihin bakin ciki yana fushi. Sai zaman to suna binne ‘ya'ya mata, da ransu suke binne ‘ya'ya mata. Yace to ya tashi a cikin wannan al'umma na larabawa wanda suke binne ‘ya'ya mata. to Allah sai ya azurta shi da ‘ya'ya mata ɗaya bayan ɗaya, sanda ya fi ‘ya'ya mata guda saba'in. Kowanne in ya haifa sai ya binne ta, kowace sai ya binne ta, sanda ya binne ‘ya'yansa mata da ransu ‘ya'ya saba'in. So wannan aiki da yi na binne ‘ya'ya saba'in nan shi ke tunanin anya ko ya musulunta Allah zai gafarta masa binne ‘ya'ya da ransu har guda saba'in. Allah sallallahu alaihi wasallam sai shiru akan wannan ƙabiya ya yi shiru bai ce masa komai ba sai mala'ika jibril ya zo ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa al-islam yajibu ma qablahu musulunci yakan kankare duk abin da ya gabata saboda haka wannan musulunta da dihiyatul kalbi yayi Allah ya kankare masa wannan kafurci da yi da wannan abubuwan da yi na shekara 60 shekara 60 yana bijirewa to Allah ya gafarta masa wannan na shekara 60 shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to ai wannan la ilaha illallah da ka faɗa ta kankare maka zunuban shekara 60 duka zunuban ka ta kankare sai sahabbai suka ce ah to wannan kan diyatu kada yake da shi ne ko kuma mu ma muna da shi ne mun faɗi la ilaha illallah Allah zai kankare mana zunuban mu sai manzo Allah ya ce a diyatu yana da shi kuma kuna da shi duk wanda ya faɗi la ilaha illallah Allah zai kankare masa zunubansa saboda haka sai manzo Allah ya ce to ta yaya Allah ya kankare wa diyatu ka kankare wa diyatu zunuban shekara 60 ya zama kafaran sa na kufurin shekara 60 ta yaya kuma ga al'umma ta wanda suke maimaita la ilaha illallah kullum suna ta faɗa la ilaha illallah la ilaha illallah la suna maimaitawa su kuma yane ne ta kenan wadda ya faɗe ta so ɗaya an kankare masa zunubi ina ga wanda yake maimaita ta su kama ana kankare masa zunubai masu yawa wannan yana daga cikin abin da yake mukaffiratu zunubi abubuwan da suke kankare zunubai daga ciki akwai salatu tasbihi tana cikin abubuwan da suke kankare zunubai manzo Allah ya ce tana kankare zunubai sallah da ake kiranta baqiyatu salihatu wanda ake salatu tasbihi da zaka yi sallah mai raka'a hudu da zaka yi tasbihi a cikin ta kafa 300 idan kai karatun Fatiha da sura ko abin da ya sawaka zaka yi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa sha biyar idan ka yi ruku'u za ka yi goma idan ka dago daga ruku'u za ka yi goma idan ka yi sujjada za ka yi goma idan ka dago daga sujjada za ka yi goma idan ka ƙara koma sujjada za ka yi goma idan ka ƙara dagowa daga sujjada ta biyu kafin ka miƙe za ka yi goma idan ka hada za ka samu saba'in da biyar a raka'an farko raka'a ta biyu ma saba'in da biyar in kada saba'in da biyar da saba'in da biyar zai baka ɗari da hamsin ɗari da hamsin raka'a biyu idan ka ƙara wasu raka'a biyun su ma ɗari da hamsin idan ka hada za ka samu tasbihi ɗari uku Allah sallallahu alaihi ya fada Abbas cewa idan da za ka iya duk kullum ka yi ta idan ba za ka iya ba duk mako ka yi ta idan ba za ka iya ba duk wata ka yi ta idan bai samu ba duk shekara ka yi ta tana cikin abubuwan da suke kankare zunubai mukaffiratu zunubi to saboda haka waɗannan kafurai abin da yasa Allah ya ce za su samu auzaruhum kamila zunuban su cikakku saboda ba sa mukaffiratu zunubi abubuwan da suke kankare musu zunubai yawmal qiyama za su samu wannan wa min auzaril ladzina yadullunahum bi ghairi ilmin bayan zunuban su cikakku Allah zai hada musu zunuban waɗanda suka batar zunuban waɗanda suka batar shi ma sai a yi photocopy ba za a rage zunuban wanda suka bi sun ba wanda aka basar din photocopy za a yi sai a ebo sai a basu ainihin wanda suka batar da gairi ilmin li'annahum dawahum ila dalali domin sun kira su zuwa ga bata ala za a ma yazirun ai yayi muni za a da bisa manan su daya wato aikin yayi muni irin wannan nauyi da za su dauka abin da za su dauka na zunubi ai hamluhum wannan ɗaukar za su yi su ɗauki nasu su ɗauki na waɗanda suka batar ya yi muni saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmiddin duk wanda ya sunanta sunna kikkiawa zai samu ladanta da ladan wanda ya aiki da wannan sunna kikkiawa har zuwa ran tashin kiyama sannan wa man sunna wa man sanna sunatan sayya falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda ya sunnanta mummunar sunna wato ya ja mutane suka aikata mummunan aiki to zai samu zunubinsa da zunubin waɗannan da suka aikata har zuwa ran tashin kiyama saboda haka addallu alal khairi ka fa'ilihi wanda ya shiryar da aikin alkhairi kamar wanda ya aikata ne haka kuma addallu alal sharri mafhumul mukhalafa wanda duk ya shiryar da mutane zuwa ga sharri shi ma za a bashi wizruhum wa wizru man amila bi ila yawmil qiyama da zunubin wanda ya aiki da irin wannan aikin nasa har zuwa ran tashin alkiyama to saboda haka ake yake abun tsoro ne ka koya mutane mummunan aiki abun tsoro ne kwarai da gaske duk aikin da suka aikata da wannan mummunan aiki idan an je lahira sai a yi fotokofin zunubin da suka sama wannan mummunan aikin a haɗa da zunubinka a ɗora mutum saboda haka za a ɗora waɗannan kafirai zunubin su da zunubin da waɗanda suka ainihin kwaikwaye su a wanda suka koya wanda suka batar kan wannan aiki na ainihin mummunan aiki na kafirci don tashin kiyama irin wannan abun ya yi muni abin da za a ɗora musu na laifinsu da laifin waɗanda suka ainihin kira zuwa gabata
وأجرهم الله من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يحييهم ويقول عين شركاء شاءوا بدينهم قال الذين أوتوا العلم عندنا خزي اليوم والسوء على الكافرين
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to bayan wannan kad makaral lazina min qablihim ai kafin waɗannan kafurai na Makka da abin da suke yi na kafurci waɗanda suka zo kafin su ma sun yi irin wannan makarun sun yi irin wannan taurin kai da kafurci su waye ne wanda suka zo kafin su irin su na marudu na maruzu binu kan'an wanda ya gina bene mai tsawo me yasa ya gina wannan benen li yas'uda minhu ila as-sama'i li yuqatila ala as-sama yace ya gina wannan bene ne saboda ya haura zuwa sama annabi ibrahim yana cewa yana da Allah to bari ya haura sama ya je ya yaƙi shi Allah annabi Ibrahim ɗin ma Allah saman ma ya je ya yaƙe shi saboda haka duk abin da waɗannan za su yi ai wasu sun yi kafurci sama da nasu kafin su fa'ata lahu ai kasu da bunyanahu bayan ya gina benensa zuwa sama sai Allah tabaraka ta lana shi wannan benin nasa min alqawaidi wato daga ainihin tushe asas daga foundation arsala alaihim rihan wa zilzila fa da madu daga tushe Allah ya tsinka shi wato ya turo rusau da girgiza da iska Allah tabaraka wa ta'ala sai rusa wannan bene nashi wanda ya kai zira'i dubu biyar a sama Allah tabaraka wa ta'ala ya rusa shi daga ƙasa fakarra alaihim saqafu min fawqihim sai gashi wannan rufin wannan benayen sun faɗo a kansu sun zubo rididididi wa hum tatau suna ƙasa wannan benayen sun zubo sun halakar da waɗannan kafurai da suke tare da da maruzu wa atahum azaba azabu Allah tabaraka wataala sai ya zo musu da azaba ai min haisu la yashurun ta inda ba sa tsammani suna tsammani in ma da iska za ta zo ai ta sama za ta za ta iya rusa na sama ne amma sai gashi Allah ya tumbuke shi daga ƙasa ya zubar da shi takabbara na maruzu hatta idda uluhiyya abinda ya faru na maruzu ya yi girman kai har ya yi da'awar allantaka cewa shi Allah ne wana fa wujubul ibada ibadatullahi tabaraka wa ta'ala ya kore wajibcin bauta na Allah tabaraka wa ta'ala wa aujaba hali nafsihi sai ce ai shine ya wajaba a bauta masa ba Allah bane ya cancanta a bauta masa shikenan bayan Allah ya rusa waɗannan mutanen nasa karkashin wannan bene da ya gina shi kuma fa ahlakahu Allahu bil ba'uda asgara khalqihi Allah sai halaka shi da sauro kana cewa kai Allah to ga sauro mafi kankanta yana daga cikin mafi kankantan halittan Allah duk da baya mun yi magana sauro duk abin da giwa yake da shi yana da shi a jikinsa duk wata gaba da giwa yake da shi sauro na da shi da kuma ƙarin fika-fikai da giwa ba ta da shi to saboda haka Allah sai halaka shi da sauro dakalat fi uzunihi ta yaya sauro ta halaka shi sauro sai ta shiga kunnensa wannan yu yu da take yi ko ba a cikin kunnen ka take yi ba tana damun ka amma kuma sai ta shiga cikin kunnen nasa ka ringa wu wu wu abin ya dame shi sai ya ringa gora kansa da gini arba'ina yauman kwana arba'in sauro yana masa wu a cikin kunne idan ya ji wu ya gab gab ya buga kansa a gini idan ya ji shiru shikenan idan ya ƙara motsi sai ya ta buga kansa an ce har ya nemi wani wanda zai na buga masa kansa ya nemi wani katako in ya ji abin sai ya ringa buga kan na maruzu famata bi sababi ha sai ya mutu dalilin wannan kamar yadda ibnu kasir ya kawo wasu masu kissa sun ce a da kan nasa ya ringa damunsa haka haka sai iblis la'in shaidan sai ya zo sai ce musu ai shi mai magani ne bari zai bawa sarkin su magani suka ce ta yaya ya ce aikan za a sa masa na zinari kuma zai tashi ta zai tashi kai sarki kansa ya zama irin kanku kai irin wannan na kaman mai kaman kowa ya kamata ai kan sarki ya zama wato ba irin kan kowa ba ya zama kai ne na zinari yadda wato yadda kan kowa yake ba haka kansa yake ba ya kamata kansa ya zama ya bambanta shi kenan suka ce zai yiwu sai ce eh shi kenan sai suka ce to ya yi magani a sai na maruzu ya tashi a sai shaidan ya taho da abin yankan kai sai yanka kan ainihin na maruzu ya cire masa kai sai ya sa masa kan zinari ya ce to a bashi kwana uku zai fara magana sarki a yanzu ya fi kowa kansa na zinari shi kenan kwana uku shiru sai suka ga ya fara rudewa dogaban ya tashi kuma sai ya ƙara lalacewa to shi kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya halaka shi kuma shi wannan namaruzun shine fa azaba Ibrahim bin Niran shine wanda ya azabtar da Annabi Ibrahim alayhi salam da wuta ce da wuta faja'ala Allahu bardan wa salaman Allah tabaraka wa ta'ala sai sanya wannan wuta ta zama sanyi ta zama aminci ga Annabi Ibrahim shi kuma ma takabburihi baqiya fi qadarin tare da wannan girman kan nasa ya zauna cikin gurbatar rayuwa cikin kuncin rayuwa kullum baya jin sa a nitse amma Annabi Ibrahim Ibrahim Khalil baqiya fi safwin annabi Ibrahim sai ya zauna cikin daɗin rai kullum zuciyarsa fara tas yana cikin farin ciki shi kuma wannan da maruzin sai ya zama cikin kadar cikin gurbacewar rayuwa wa tahum azabu min haythu la yashurun Allah tabaaraka ta'ala ya kawo musu azaba inda ba sa tsammani ai haythu la yaqru bi balihim ta yadda tunanin su ma baya tunanin cewa wannan benin za a tumbuke shi daga ƙasa sannan tunanin su baya kawowa cewa yadda namaruzu yake da girma a ce wani abu kamar sauro zai zai halaka shi sauro kadai ya zai halaka shi ba sa tunanin haka to saboda haka Allah ya halaka su da wannan bayan halaka su da aka yi sun mai yawmal qiyamati yuzihim sannan ran tashin kiyama Allah zai kunyata su wato yuzilluhum Allah zai kaskantar da su wa yaqulu lahum Allah zai gaya musu ala lisanil malaika akan harshen malaika Allah zai magana da su taubikan saboda azabtarwa da zargin su kan abin da suka yi na kafirci sai Allah ya musu aina shuraka allazi kuntum tushaquna ay tukhalifuna almu'minina fihim ina abokan tarayyar nawa wanda yake ce musu alloli wanda yake sabawa Allah tare da su ina waɗannan abokan tarayyar nawa suke Allah zai gaya musu haka ay tushaquna ma'ana tukhalifuna almu'minun wanda suke mu'minina wanda yake saba mu'mine da su fihim fi sha'anin kuke sabawa da muminai a cikin lamarinsu Allah sai ya faɗa musu haka ina waɗannan gumaka da kuka kasance kuke saba ainihin kuke cewa su ne abokan tarayyan Allah qala yaqul ladzina utul ilma min al anbiya'i wadanda Allah ba ilmi daga cikin annabawa da mu'minai sai ce musu innal kizya al yawma wasu'a al kafirina ai yau kam kunyata da kaskantarwa da mummunan yanayi ya tabbata ga kafurai mu'minai da annaba sai su faɗi haka me yasa za su faɗi haka yaqulunahu shamattan bihim za su faɗi haka ne saboda dariya dariyan maki shi ne shamata saboda dariyan maki halin da ya fada aisho yana cewa la tushmit bi al'ada a yuman bi wahidin Allah karkasa maki yamin dariya ko da rana ɗaya ne to su waɗannan kafurai za su fada cikin shamata dariyan makiya wato ainihin annabawa da mu'mine za su musu dariya sai ai yau kan kunyata ta faru gashi nan ai kuna cewa ku kuna da alloli kuna bauta musu saboda su kuzanta ku da Allah kuna bauta kuma ka to yau kan gashi nan kun fada cikin mummunan yanayi da mummunan kunyata saboda haka wannan kunyata ya tabbata alkafirin akan kafurai saboda abin da suka je da shi na lahira ba su je da musulunci ba duk wanda ya je lahira da kafurci to shikenan kuma ya tabe saboda wannan kafurci da ya je da shi
الذين تتوفيهم الملائكة بثاني عن حبهم وعلى قول سلام ما كنا نعمل من سوء قليل إن الله عليم بما كنتم تعملون ودخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ولبئس مثوى المتكبرين Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to yadda lamarin yake waɗannan kafurai nan lazina tawaffahumul mala'ikatu waɗannan kafurai wanda mala'iku za su kiran su kuma sun zamanto zalimi anfusihim sun zalunci kansu duk wanda ya ainihin kafirci saboda inna shirka la zulmun azimun bil kufri wato da kafirci duk wanda ya zalunci kansa da kafirci idan mala'iku suka zo daukar ransu fa alqu salama ay in qalu wastaslamu idan sun ga mala'iku sai su mika wuya sallama lamarin su zuwa ga Allah inda mutu yayin mutuwa me za su faɗa sai su ce ai ma kunna na'malu min su'in ai ba mu kasance muna aikata mummunan aiki ba ashirk ba mu kasance muna shirka ba sai su gaya mala'iku ka ai mu ba shirka muke yi ba saboda sun ga halaka sun ga tabbas abinda mai akuwa ta zo saboda haka sai su ai ba su kasance suna shirka ba ba ma aikata mummunan aiki ba ma aikata irin waɗannan abubuwa saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sai waɗannan mala'iku sai ce musu bala haka ne ai koya ne ne ma inna Allah alimun bima kuntum ta'malun Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa Allah masani ne ya san abin da kuke aikata saboda haka idan kun aikata kafirci ko ba ku aikata ba yanzu kan za ku je wurin Allah Allah ya san abin da kuke aikatawa fa yujazikum Allah zai saka muku da abin da kuke aikatawa wa yuqaluhum za a gaya musu fadakulu abwaaba jahannama to kuna mutuwa ku shiga ƙofofin jahannama khalidina fiha za ku tabbata a cikin wannan watan jahannama falabisa matsawal mutakabbirin lallai makoma na masu girman kai ta yi muni a ce wuta za su koma lallai wannan wuta ta yi muni dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutuwa ta zo za ta zo wa mu'minai cikin sauki kada zuwa kafurai cikin wahala daga lokacin mutuwa mutum zai fara gane makomansa idan ya same ta da sauki to zaman kabari ya fi sauki shi kuma kabari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu manzilati min manazil akhira farkon masauki ne daga masaukan lahira fa in kana khair fa ma badaha khairun min fa in kana khairu fa ma badahu khairun minhu idan kabari alkhairi mutum ya samu abin da yake bayan kabari ya fi shi dadi ya fi shi alkhairi idan sharri ya samu abin da yake bayan kabari ya fi sharri to saboda haka za su gane inda za su koma daga lokacin mutuwa saboda haka za su sare lokacin mutuwa su ce ai ba su aikata shirka ba ba su yi kafirci ba saboda abin da suka gani na mala'ikun da suka zo musu lokacin mutuwa
وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين آمنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين Allah tabaraka wa ta'ala yace kafurai Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana idan Allah ya tambaye an tambaye su mai Allah zai illa Allah ya saukar sai ce asatirul awwalin tatsuniyoyi ne na mutanen farko su kuma mu'minai wa idza qila lil ladina taqaw idan aka faɗa waɗanda suka ji tsoron Allah da suka kiyaye shirka ba su yi kafirci ba suka kiyaye suka ji tsoron Allah aka tambaye su ma za anzala rabbukum menene ubangijinku ya saukar qalu khairan sai ce alkhairi ubangijinmu ya saukar alkhairi ga waye lillazina asanu alkhairi ne ga duk wanda suka kyautata bil imani suka yi imani za su samu wannan alkhairin fi hazil hayati dunya fi hazil hayati dunya za su samu wannan a wannan rayuwar duniya za su samu hasana kyakkyawa menene kyakkyawa a duniya hayatan ba za su rayu rayuwa mai daɗi a rayuwar duniya sannan waladarul akhirati aljanna khairun bayan rayuwa da suka yi mai dadi a duniya to gidan lahira kuma abinda za su samu a lahira ai aljanna aljanna ya fi alkhairi wato khairun min ad-dunya ya fi wannan duniya alkhairi wa ma fiha da abin da yake cikin ta abin da ake kira hayatu tayyiba a duniya hiya al-qana'a ita ce wadatan zuciya duk wanda ya samu wadatan zuciya a duniya to shi kenan ya samu rayuwa mai daɗi a duniya sai na ali yace mutane suna neman wasu abubuwa a duniya ba sani ba sun kuskure suna neman wadata a cikin tara abun duniya ba sani ba wadata yana cikin kana'a kana'a shine duk abin da Allah ya baka alhamdulillah ka samu wadatan zuciya ka sha koko da kosin ka fito kana gyatsa kana alhamdulillah wanda ya ci kaji ya fito yana tsaki kai wannan abubuwa rayuwa gaba ɗaya abubuwan sai a hankali abubuwa ba sa tafiya kai kuma kunu ko kun kasha wata kila baka samu kosan kada da shi ba kai kuma kana a alhamdulillah kana gada kana godewa Allah hankalin ka kunce shi kuma Allah ya bashi amma zuciyarsa bata huta ba kai abubuwa gaba ɗaya sai a hankali abubuwa naira ta faɗi a kaza ya faru a kullum yana cikin matsala saboda bai samu kana'a ba kai kuma in dai zaka samu ɗan karya shi kenan normal rayuwa alhamdulillah to ka samu kana'a kenan zuciyarka tana kunce ka samu wadatan zuciya to ba abin da yafi wannan a duniya to rayuwa mai dadi a duniya mutum ya samu wadatan zuciya duk abin da ka tara idan zuciyarka bata wadata ba kullum gani kake kai kan baka samu ba kullum zaka na ganin haba ai suwa ne sun samu kaza da kaza kai ba abin da ka samu saboda haka rayuwar duniya a samu kana'a shine ainihin rayuwa mai dadi a waljanna aljanna kuma a lahira samu aljanna hiya dar allati fiha na'imun haqiqi dace gida da wanda yake da ni'ima na haqiqa wala ni'ma daral muttaqin lalle wannan gida na masu tsoron Allah madalla da irin wannan gida ta yi kyau za mu tsaya cikin wannan gida wanda ita ce gidan aljanna saboda yanayin lokaci Allah ya riko da hannuwanmu Allah ya gafarta mana Allah ya karbi ayyukanmu ya sanya mu cikin wanda za a yanta a cikin wannan wata alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa ranar wato rufe wannan karatu dai insha Allah muna gayyatar kowa da kowa ranar ashirin da shida ranar litini za a rufe wannan karatu da ake gabatarwa nan da kuma karatu da malamin kala ke gabatarwa a kasuwan katako shi ma ran litini insha Allah tsakanin azar da lasar za a rufe sai kuma wanda ake gabatarwa kofan dagatan madaki shi ma za a rufe ran litini da dare in Allah ya kai mu ranar litini ashirin da shida ga watan ramadana Allah ya karba mana ayyuka da aka yi cikin wannan wata Allah ya gafarta mana ya sanya abubuwan da muka ji mu yi amfani da shi alfarman sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bar mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin